ba tare da bayanin manzon sallallahu ba to wannan aqida ita kafirci ce saboda yin aiki da hadisan manzon sallallahu alaihi wasallam Qur'ani shine umarni da wannan kuma ba za a iya musulunci ba ba tare da hadisan manzon sallallahu alaihi ma'ana inda zan ce ni da Qur'ani kadai zan yi aiki ba zan yi aiki da hadisan manzon sallallahu ba to kamar na ce kenan manzon sallallahu ba ruwan shi wannan bukata ko bi da gobe kawai ni zan kalli Qur'ani in yi abu da to waye zo da Qur'ani manzon sallallahu shine zai shi ne zuwa ƙurani ma kun tattariri man kitabu marar iman walakin ja'alna wa nuran na hadihi bi man nasha wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim kaga anan sarasa Allah ne ba shi alqur'ani kuma qur'anin nan da Allah ya bashi shine ya zauna ya karantar da sahabbai kuma sahabban nan suke tambaye shi in Allah ya ce ayi kaza su ce ya rasulullahi ya zami kaza saboda Allah ya ce mun saukan ma qur'ani kuma mun dora ma nauyin ka musu bayanin abin da ke cikin Qur'ani saboda Allah shine ya sanar da manzala sallallahu abin da Qur'ani ya kunsa inda za a ce babu manzala sallallahu alaihi wasallam aka kama da Qur'ani to ba za mu iya fahimta komai ba cikin Qur'ani saboda haka shi gane Qur'ani dole ba za ka iya gane shi sai ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai ce a'a ban yarda da duk magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ban yarraba da kaza saboda me saboda wasu ne suka ce annabi sallallahu alaihi ya ce to babu bambanci tsakanin qur'ani da kuma hadisi saboda shi qur'ani ba wata rana bace aka ashe aka ce ma jama'a hadu a jabal abi qubais ko a hada jabal safa ko a hada a marwa malaika jibril ya zo ya kawo qur'ani a cikin kafaka ba haka nan bane ba haka nan bane qur'anin nan manzana sassa aka sakkar ma shi a tsawon shekaru 23 Allah ce Qur'anin farafnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukfin wa nazzalnahu tanzila Al-Qur'ani mun rarraba sakkar da shi tsawon shekara 23 kenan dan ka karanta ma mutane a sannu sannu tsawon zamani shi yasa muka rarrabe shi rarrabewa kaga kafirai sun ce laula نزل عليه القرآن جملة واحدة ميانا أسبقا من القرآن ما أسبقا من أنزل عليه القرآن جملة واحدة ميانا دا أسبقا من القرآن الجملة سأل سبحانه وتعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا haka muka sabkar da shi rabi rabi yanki yanki don mu tabbatar da zuciyarka akan wannan to kaga sabkar da alqur'ani kenan a tsawon wannan shekaru aka sabkar kuma mai karantarwa allamahu shadidul quwa mai tsananin kalli malaika jibril alaihi salam kun nazalahu ruhul qudus min rabbika wanda ya sabkar da qur'ani ran sarki malaika jibril alaihi salam shine sabkar ma wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alqur'ani a tsawon wannan shekaru kuma shi ma wanzu sallallahu sai koya ma sahabbai ba malaiku bane aka koya ma ko a sahabbai aka koya ma wanda za ka jire an ce an abi hurairar tafiyar lafaru an abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhu an abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhu to haka kuma malaika jibril alayhi salam bai tashi zawa ba cin ka faka bai kama manzara sa sai cin ka shira a ba haka nan bane karan farko daga lawhil mahfuz innahu alqur'anul karim fi kitabin makanun la yamassu illa almutahharun wancan da qur'ani yana alawil mahfuz daga nan mafuz zai aka kashi sama ta ɗaya sama ta duniya shine inna anzalna fi lailatul qadr wa ma dalika ma lailatul qadr lailatul qadr khairu min alf shahr a daren lailatul ya ka sauko shi sama duniya daga nan ne ake daukowa gurgurdan abiya faru sai sai malaka jibril sai kama musa da sassa amsa tsararruka na wahayi sai malaka jibril sai zo sai kame aka fara da ikra bismi rabbikal ladhi khalaq ayoyi nawa aya biyar aka rike da wattaku yawmin turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wannan sune na ƙarshe kenan ikra ayoyi biyar su aka fara sabkarwa kuma da aka sabkar da wannan ayoyi biyar na suratul alaq sai aka samu fataratul wahyi bayan nan kuma sai aka sabkar da kenan ya ayyuhul musammin sai aka saukar da to haka kajiyan biyar aka bi daga ƙarshe aka saukar da wata kuya mun turja una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ita ce aya ta ƙarshe da ta sauka al-yawma akmaltu lakum dinakum ita ƙarshen hukunce hukunce ita ce ƙarshen sauka amma rufewar gaba daya wata kuya mun turja una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ita ce aya ta ƙarshe da aka saukar mu manzala sallallahu in aka sabgar da waɗannan ayoyi guda biyar su sahabbai da abin rubutu su ne sai su rubuta sai su rubuta haka ake yanzu sun rubuta aya biyar farkon alaƙa ko ikira bismi rabbika allazi khalaq khalaqal insana min alaq ikira wa rabbukal akram allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam to yanzu in ka lura ragowar ayoyin wanda aka sabgar ai wasu tuni kuma har an shiga mami an bayyana ma kira zuwa ga addini wanda kuma kaga a koyi aka dinga kira karan farko to amma waɗancan ma in ka kalli ragowa Allah wal insana iqra wa rabbuka allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam kalla inna al insana la yatgha arahu sabana inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha abdan idha salla wannan tuni an fara an bayyana kira zuwa ga addini makka ta ɗauki zahi har abu jihar ma ya ce in kuka ga muhammadu yana dungura goshin shi ko gaya mani mutane suka suka zo suka ce mushi to ga shi ba abin da ka hana shi yana yi shi ne zo ce ba na hana ka bayin wannan abin shi ne na tunkararwa sai aka sa mala'ika zo gaban shi zo ta kada sai aka ga yana ja ba yana kariya da hannun shi yana jin tsoro na tsirjiya da baya aka ce mai ka gani ya ce wani bala'i wani abin tsoro wani rami wani abu da fuka-fukai wani kaza shi na nan sana sai ce lau da lamin lil da haɓa fatahul mala'ika inda ya zo dab da ni da mala'iku sun yi kuce-kuce da shi kamar ka sa nama kamar ka da shi to kaga yanzu tsini ka ɗauki tsakanin wancan ayon biyar da waɗannan to zo nan biyar ya an rubuta su ko to da aka sauko waɗannan sai nan sana sai ce ko wa'annan ku gama su da wancan ku gama su to sura ɗaya ta gaba ko yanzu ita wannan sura tana rubuce wa'anda suka same ta sabon da suka same ta wani ya rubuta cikin kashi wani ya rubuta cikin addu'a wani ya rubuta cikin fata wani ya rubuta cikin icce kai kana da naka wacce yana da amma wasu ai su zo ba wasu ba su da ko wani kuma yana da waɗancan bai da waɗancan to yanzu sai sura ta haɗu sai a ajiye ta nan yanzu aka kawo ta sure kuma sai nan sarsa ku sa wannan suran nan ku sa waccan can to surori guda 114 gaba ɗaya sai suka haɗe can to amma ha wancan gungun sun zauna wancan yana da sura kaza wancan yana da kaza wancan yana da kaza ba san ba gama qur'ani kuma can amma dai gaba ɗaya duk wata aya ta sauka in ka ce ka gama abubuwa guda biyu kenan abin zai zamanto abubuwa sun cakula saboda ka'ida ta ilimi akan bin daki-daki mataki-mataki akwai ladubba na ilimi shi yasa ko manzo Allah sassan lokacin da malaika jibril yana karantar da shi sai annabi sallallahu alaihi yake sauri malaika jibril yana faɗi shi ma na faɗi sai Allah ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jama'u to komai sanne sanne ake bi kamar haram tagiya kamar ka to mataki mataki to inda za a ce ana rubuta qur'ani ana rubuta hadisi yanzu rabe abin zai samu aiki to lokacin sai haddasan sai da harrace su ne akai ana rubuta qur'ani daga ba ko ana sa sai umarnin su ma a sa a rubuta su to abin da nake son mu gane lokacin wazara su san waɗanda suka harrace qur'ani irin su ubayy ibn ka'ab da nan sai su ce khudul qur'ani ku karba al-qur'ani daga mutane guda hudu su ubai su ibnu mas'ud da yace man arana ya qara al-qur'ana qadar kama wadal falakara wa ala qira'ati ibn ummi mas'ud da irin matan shi wanda suka harrace qur'ani to kuma su ne suka harrace hadisi in ka ji an ana bi hurairah ana abdullah umar an kaza to kuma qur'anin ma su ne yanzu da aka tashi gangamawa kai aya nawa take wajen ka aya kaza kai aya nawa aya kaza kai aya nawa kai sura nawa sura kaza abdullah ibn mas'ud yace akhadtu min rasulullah sallallahu alaihi wasallam 80 sura daga bakin manzara sura 80 na koya to yanzu da aka tashi za a dunkule qur'ani a hada shi surorin da suke wajen ka kawo mana sai a gama kai kawo mana kai ana bi guri guri duka sai aka tattara qur'ani cap sai aka hada shi matakin farko to haka haka kaji yadda matakan suka zo na tattara ƙur'ani amma ba tare da wasali ba da dubu da kaza wannan kuma duk daga baya aka dinga yin waɗannan abubuwa to abin da nake so mu gane wanda suka tattara ƙur'ani su suka tattara hadisi wanda suka harkace ƙur'ani su suka harkace hadisi yanzu in za mu ce to ya za a ce kawai a ce an dakani wani an wane to kai waye baka tabbacin cewa ƙur'anin haka yake in ka ce baka raba da wancan to ƙur'anin ni da kai aka sabkar ma shi a gaban mu aka sabkar da shi to ka yadda za ka yarda abinda zai sa ka yarda da ƙurani shi zai sa ka yarda da wancan saboda wanda suka yi dabban har da ce wannan su suka yi dabban har da ce wancan shi yasa na wasu rasa ce ala inni ututu ƙurani misir huma ma an ban ƙurani da fitan kwacin shi tare da kuma allah a dunkula kawai ya gaya mana wa ma an tuɓa ni hawa in huwa illa wahayu wa ma ata kuma rasul fa kuzu duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamo fa kuzu kaga ka'idar larabci tunda dai qur'anin na Allah ya ce qur'anan arabiyya duk inda balarabe amfani da ma yana nufin komai da komai wama duk abin da ata kuma rasul annabi sa sai zo muku da shi duk abin da ya zo da shi anan ba ce ba qur'ani kadai banda hadisi wama ata kuma rasul fa kuzu ya yi razi atiu Allah wa atiu rasula wa yudiu tahatul to duk waɗannan abin da suke nunawa kenan cewa ƙur'ani da duk abin da annabta sun zo da shi ka karɓa shi ya zo mana da ƙur'ani nabi yahuda laula wa ma urfa shi ne annabi shifarin shi wanda ba san shari'a shi ne ya zo mana da musulunci shi ya zo mana da ƙur'ani shi ya zo mana da sunna to bayan da za a yi mu yarda da wancan abu mu yarda da wancan abu in ko ka ce haka to dole za ka shiga hayaniya to shi yasa aka ce maka ina kiran sallah cikin ƙur'ani babu inda kiran sallah zo aka lafuzan kiran sallah amma kuma qur'ani ba ya ce a kira sallah wa idza nadaytu ila salati takhudhu huzwan wa la'ib ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah to yanzu qur'ani ya ce ai kiran sallah ya ce akwai kiran sallah to kuma sai ka ga mana a surar da kiran sallah zo Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha ko kawai ba kiran sallah kun gane kenan duk wanda yake ga kamar tafarkin masu ciya su ƙur'ani kaɗai ya ishe su hanyarsu mai kyau ce ai kasan da kawai masu gano wannan ko to yanzu ya ka ce musu yanzu kenan kiran sallah saban Allah ne saboda lafazin shi bai zo ba cikin ƙur'ani kenan kiran sallah da ake saban Allah ne balantana su iqama hmm balle kaza balle kaza ka saba yi ana faru faru so da shi wani zai sani ba sai a ce ma ai masu ciya kaza ai hadisi da ake ai kaza kaza ai wannan su ne ahalar kitab to ita aqidar ka ce qur'ani kadai zaka wadatu da shi banda hadisi aqidar kafirci ce amma ba duk me aqidar bane zai zama kafir so da ai da kai wanda shi bai san hushin bakin abun ba shi bai san hushin bakin abun ba shi kawai bi yake yana son Allah tsakanin shi da Allah yana son matsalar sassa shi an nuna mushi kawai a kawo mushi wasu abubuwa na rikita-rikita addini sai a ce baka ga can wasu na kashe mutane can ana kaza wani malamin ma ce kaza wani ma ce kaza mutane ne suke tsara shi bai sani sai a gama a cakula ne shi kuma da ma bai iya ganewa wannan bakin babu wannan kaza to kaga kenan kuskuren inda yake Allah subhanahu wataala ya ganar da mu ya rabbal alamin mala ya ce fasulun fil iqama al iqamatu sunnatun ita iqama sunna ce aw kadu min al azani kuma ta yi ma kiran sallar karfi littisali hadis salati saboda alaƙar tasaduwarta da sallah wayan tara kama bainahuma in aka samu jinkirin tsakankanin kiran sallah da tada da kafar harama batsalatul iqamatu iqama ta bace wasu unifat sai kuma a sake wata ya kama ta wa qala ibn kinana mara ibn kinana wannan dai ne daga cikin fuqaha shine Usman ibn Isa ibn kinana Abu Amr yana daga cikin malaman fiqh na Madina kuma shi yana daga almajiran Imam Malik Allah kare da a gare shi kuma bayan ma Imam Malik ya bar duniya shine ya zauna a majalisin Imam Malik yake karantarwa shi ma a Makka ya mutu hijira tana da shekara 186 shi ibn kinana wa qala ibn kinanata mala ibn kinanata yace man taraka amdan wanda da gangan kawai sai sallah ba kiran sallah ba salat salat yace sallar shi ta baci walihi tsiyatu abin da an yi hatsarin sa alal itiyani biha mutum ya kiyaye zuwa da iqama wala ya tasahala fi zalika kar ya sako sako wa za fi haqqin rajuli amma nawa haqqin namiji wa amma al mar'atu amma mace fal iqamatu fi haqqiha mustahabbatu iqama haqqin ta mustahabbi ce sirran aboye wallam tuqin fala isma alaiha ita mace ta zo sallah ba ta yi ba iqama yace to ita babu laifi akan ta kenan anan gurin malam ya ambata mana magana ta malamai wanda suke na fiqh dangane da matsayin iqama inda za ta tambaye ka me matsayin iqama sai ya ce iqama sunna ce mai karfi wanda ya barta kenan ya muna sallah amma sallar shi ta yi ya ka ce sunna ma amara bi shari'u la ala wajhi al-hatim wal abinda Allah ko manzo Allah sai ya umarni amma ba huskar tilas ba lazim ke kai amma mu kula wannan a yare na malaman fiqh kenan kaji malaman fiqh sun ce sunna farilla amma in a dunkule ne aka ce maka sunna ko aka ce maka ahlus sunna to ana nufin musulunci a dunkule kuma sunna ita ce musulunci musul kakka ce abu ba ahlus sunna ba a a dunkule kuma a nan gurin musulunci shine sunna sunna ita ce ma'ana sunna abinda manzo Allah sai zo da shi tafarkin shi qur'ani musulunci kaza duka kuma nan sunna ne amma in ana zancen fiqh kaji ana sunna farilla shi kuma abinda Allah ya umarni ko manzo Allah sai umarni amma ba umarni na tilas ba tunda inda za a ce duk umarnin Allah umarnin manzo Allah sai umarni ne na tilas da komai zai zama farilla za mu iya ba za mu iya amma sai a kawo saboda matakin imanin namu hawa hawa ne wannan abin tilas ka yi shi in baka yi shi ba ba sallah wannan in ka yi shi sallarka tana da ɗoriyar lada in ka bar shi ladan ta hakeke ne wannan in ka kashi ya fi kyau wannan to ka ji bambancin farilla sunna mustahabbi wajen malamai sai kuma a ce wannan abin haram ne wannan kuma makaruhi ne shi wannan da za a ce ma haram ne shi kuma an hana aikata shi hana wa tilas tilas kamar kai ne ka ce ma mutum wani in kana iya yanzu ka je ka somin kaza ko kuma gobe ma kana iya zuwa kai ko yanzu ko gobe me matsala kaga ko yanzu ko gobe bai nuna ba amma ya lalle lalle yanzu ka je kai abu kaga kenan tilas saboda haka kenan ce sunna ce wanda take mai karfi wanda ya barza ya muna na lalle amma sallar shi ta yi shi kuma ibnu kinana ya ce wajibi ce sallah ma tana iya ɓaci in ba tare da ikama ba kuma zahiriya su makan wannan suka tacciya wanda ya bar ta ko da mantuwa ko da gangan wajibi ne ya saki shi yasa malam ibnu hazan ya ce wala tujuzu salatuhu faridatan fi jama'a ba ta yi ba dalilin su kenan na farko cewa Abdullahi ibn Mas'ud Allah kare ra gare shi yayi sallah a lokacin kenan ba tare da ikawa ba tare da akwai da kuma su suka tsaye akan cewa kenan sunna ce suka ce saboda Abdullahi ibn Mas'ud ya sallah ba kenan sallah ba da ikama wanda suka ce wajibi ne su kuma suka kawo hujja da hadisi na Malik ibn Huwayr cewa idza kuntum fi safarin annabi sallallahu alaihi ce in kuna bulaguro fa adinna wa ima wa li ummakum akbar ku kira sallah ku yi ikama babbai muku sallah kuma suka ce kaga ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba taɓa samun ya yi sallah ba ba tare da ni ba ba tare da ikama ba kuma ya umarci sahabbai da yin mi ikama kuma umarni yana hukunta wajibci in ba an samu wani dalilin da ya kautar da shi ba to amma gaba da mala yace an samu jinkiri tsakanin ikama da kiran sallah sai an sake ikama shi kuma wannan kaga ai an taɓa tare ikama nan sarasar ya zo za a tare sallah sai ya ce makana kuma ku tsaya sai ya je gida ya yi wanka ya dawo ya zo shi aka yi sallah kenan wannan babu matsala shi ne za ka ga wasu da an tare kama an yi magana ya ce a sake to wannan ba sai an sake ba sai mala ya ambata siffar iqama yace wa lafuzuha lafazin iqama Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيتي كنا لفظين إقامة شيني الله أكبر الله أكبر الله شيني ما في جرمة الله شيني ما في جرمة shine sama da kowa da komai ashhadu an la ilaha illallah ina tabbatar da ba abin bauta ma bisa cancanta sai Allah shi kadai ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah ku taho zuwa ga sallah hayya ala falah ku taho zuwa ga babban rabo qari'amatu salatu haqiqa an tsere sallah Allahu akbar Allahu akbar Allah shine sama da kowa Allah shine mafi girma la ilaha illallah babu abin bauta mu sa cancanta sai Allah sai ce ma zakarna abinda muka ambata maka min ifradil iqama nazarwa da lafazin iqama dai dai dai dai mara mara ma ada takbir in banda Allahu akbar Allahu akbar fa innahu musalla shi ana yin shi ne biyu ko da mashhuri yace shine mashahurin mazhabi na Imam Malik zawa da kowane kenan kalima kwaya ɗaya sai wajen kabbara fa in shafa'a ghayra takbiri to in yazo da wani abu guda biyu in dai ba kabbara ba sai ka kawo wani abu cikin lafuzin sai ka maimaita shi sau biyu yace la tujzu ulil iqamatu iqamaka ba tai ba kakka yi mamaki in ka zo masallacin waɗanda suke masu malikanci na kankamu ka musu ikama ka ce karka musu salatu karka musu salatu ka ce ma sake eh kaga aka ce sake to kanka yi mamaki mana sigar da malam ya ambata ya yi dogaro da hadisin anas wanda yake cewa umira bilal an yi shifa da azan an umarci bilal kiran sallah yayi bebe wa yutar ikama ita kuma ikama zo da ita mara ya zo da ita mara to sai aka samu ziyada ta illal iqamatu sai dai karkamatu sala shi bilal abdullahi ibn zaid shi karantar da shi iqama da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma wata siga wadda ta tabbata daga Abu Mahzura shi ma ladani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kanshi shi kuma Abu Mahzura yana yin kenan shi kuma iqama mai kalma 17 mai 17 shine Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أنا صلاة سيكون تدى أبو مغفورة لا داني مغانا سسا شكما إقامة مي كلمة أبو مشابه بما ويميمت إقامة كلمة أبو مشابه shi ma wannan ya tabbata ka gani shi ma tabbata kuma kaga abu mahzura yana daga kenan ladanai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga ladanai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sayyidina Bilal ala ƙara da a gare shi da shi da Abdullah ibn Ummi Maktub su sune ladanai na masallacin Madina shi kuma Abu Mahzura shi na ladani na Makka shi kuma sa'adun ƙurazi shi ne ladani na masallacin kuba kaga ladanan mazara sassan guda nawa guda hudu bilal da shi da ibn ummi maktum su a madina abu mahazura ladanin maka sa'adun ƙurazi ladanin kuba to kaga kenan shi kuma da wannan kalima goma sha bakwai kaga kalima goma sha bakwai cikinta da akwai ƙarin zikiri to haka waccan ziyada ta illa alqamatu salah ziyada ce wadda take tabbatacciya ta zo a hadisi abin da yake sa zaka iya sa misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya hodi wannan ba tare da wannan karin ba misali kuma sai ya kara mushi wahayi kuma sai ya hodi wancan to wanda suka halarto kin su anasu da aka hodi babu wannan wancan kuma da suka halarto su kuma anasu sai zama an mushi wahayi kuma ya hodi wannan kamar surori na qur'ani ai za ka ga a wata sura sai a yi bayanin aljanna takaitacci a wata sura kuma sai ta zo da bayanin kuma sai a ƙara akan wancan jannatin tajiri min tahti a wani guri tajiri tahtaha ba tare da min din wannan ba to duka balaga ce ta qur'ani yanzu ka ce to yanzu ai can kadan kuma nan kadan nan kaza a'a wannan wahayi ne daga Allah kuma da kai surran da yasa akai wannan kenan zaka iya samun in har ziyada ta zo a hadisi kuma tabbatacciya ce hanyarta ta inganta to ziyada ta fi kama kabula za a karɓe ta sai a ɗauka e lalle wannan wani wahayin ne aka ma manzo Allah sallallahu kuma tare da ƙarin wannan wa'ancan su da aka karantar da su babu wannan wancan kuma an yi wahayin bayan su kuma sai aka kara da wannan to menene matsala kaga shikenan babu matsala to su kuma malaman da sai suka rawaice shi ba tare da wannan karin ba kaga ba lazim bane ai sai sun san wancan saboda babu wani ɗaya ko cikin sahabbai har ƙasa ta nabi wanda za a ce ma duk hadisan manzo Allah sun san gaba ɗaya so su shine abin da shekul islam ya ce ma a amma ihaqatu ahadin bi ahadin da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba za kai mumkin a ce ma ga wani ɗaya ko cikin sahabbai ko wannan duk hadisai gaba ɗaya so su ya ce wannan ba yayi ba to ai a nafsa akwai sahabin da ma shi da aka karantar aka wani an tura shi yamma wani an tura shi ina ne da an tura su duniya wasu busu na mazana su sayar su kai je ka karantar da mutanen yamma kai je ka karantar da mutanen kaza kai je ka karantar wani yana can gurin shi su ne aka gaya ma hadisi shi kuma yana can wata ƙasa kuma lokacin ba jirgi ba da kai ko salula ko adina ƙarshen ta ma a can gurin zai mutu amma kuma shi ma da Allah ya karantar da wasu su ma sun fantsama wata duniya to sai ba a yi baka tare kai malamanka suka samu wannan hadisi kai bakin da suka samu wannan to yanzu wancan da bai samu ba bakin abin da ya sani akan shi zai to imam malik kenan ruwaya da ta zo mai ruwaya wayo tiral iqama umira bil an an yashfa al azan an umarci sai da bilal ya bin ta kiran sallah wayo tiral iqama yayi maral iqama me ne bakin nan ya tsaya abin da ya sani to yanzu in wanda ya sani wanda kuma ya kiyaye ko kuma shi ya sani ne da yin shi kuma ya san ƙara to kaji inda abin yake to kuma a masu bin mazhaba da kai yan kangamu wanda shi in malamin su ya ce kaza to ba ko kaza kai in za a turo mala'ika ƙara dawowa ya ce ba haka bane shi ne ya akwai masu wannan shi ne wani yake cewa menene yake cewa ba wasiya yake cewa fa ana ana ana malikiyyu ana shafi'iyyu mahayi wa in amut yace wa in amut fa wasiyati lin nas an yatashaffa yace in na mutu ma wasiyar da nake ma mutane an yatashaffa lalle su rike shafidanci wani kuma yace ana hanbaliyyu mahayi to in amut fa wasiyati lin nas an yatahammal ni mazhaban hanbaliya kuma wasiyar da nake ma mutane ko na mutu su tabbata akan mazhabi na hanbaliya to wani ne a ce mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ci a to ai mu mazhaban mu kaga ai kuma imamu malik ya ce ka al ilmu qala Allah qala rasul qala sahabatu laysa bi tamyiz mal ilmu nasabuka lil khilaf sahabati baina rasul wa baina ra'ay faqih ba wai ilmi bane kace ka dinga sa sabani tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da malamin ana cewa manzala ce kaza kana ce a malam wani kuma ya ce kaza a kabari za a tambaye ka imam malik Allah ci kanshi ko imam shafi'i ko imam ahmad ibn hanbali ko kuma abu hanifa ta za a tambaye ka manzala sassan za ta sai man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka waɗannan malaman duk Allah saka musu da alkhairi malamai ne wanda suka yi kokari suka ciyar da addinin musulunci gaba suka ba Allah ya hore su don saboda addinin ya tafi suka jajirce a kan wannan to sun yi iya aikinsu amma wanda za a tambaye ka a kan shi mazalar sallallahu alaihi wasallam shi ne za a tambaye ka kuma duk inda aka ce ma Allah ya ce manzalar sa ya ce ba a kwatanta maganar su da ta wani daya to ka ji gabar inda aka samu wannan kuskure din to kaga ya tabbata wancan wannan ma kuma me ya ya ya ya ya tabbata kenan yanzu zan canka ce iqama za Allahu akbar Allahu akbar bi tansuba kai bazan can ka ce mi qarqamatu salatu Allahu akbar bi tansuba saboda yanzu an samu wani ƙarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka mai wahayi akan qarqamatu salatu qarqamatu salatu a ruwa ya tazo illa al-iqama sai dai qarqamatu wani lokaci kuma majalisin ilimin zaka iya samu kamar sahu sahu mutanen sun kai dubu goma ko dubu kaza kuma lokacin babu amsa amu wani ne zai karanta wani karanta wani karanta wani ma yana gangadi za a ce umira bilal an yi shifa da azana wa yutira la iqama illa karba musu salatu shi bai shigo da illa karba musu salatu kan wa yutira la iqama shi ba ce ne shi saboda haka to duk irin wannan abubuwan shi yake sa sai a samu wannan wannan yau amma duk abin da ka sani babu wani kan wani ya ce maka a to ai ce an ce kaza ai kaga ya fiqihun ma kaga wancan hadisin ma ce kaza wancan an ce kaza komi dalla dalla yake komi billa filla yake amma haka san cewa shi lamarin addini ba da ka bane ake shi duk abin da kaga mutane sun yi tambaye su menene hujja za su rabe maka zare ta gaba ɗaya da ka sani komi ala basiratin ake tafiya da hadisai da ra'ayin malaman fiqh komi dalla dalla akwai mazaje da suka zauna Allah ya hore su dan ma addini hidima duk abin da ka sani da shubha da ka sani suna da amsar ta an ware komi kuma komi ana kallon shi da sai yadda ka san ka zo ka likita likita zai ce ma mu sha wannan ya kama hannun ka ce kaza komi ya sa abin to haka abubuwan sama da wanda aka sana in dan canji ne da ya taba kuɗi ya sanya a kiwo to haka addinin shi ma duk inda ka ji ana waye da kwai cin karo a'a sai dai kawai ni da ban na gaba ni dinga ga da kwai cin ka yanzu a ba mutane ruwa nan kowa ya sha ya ji ruwa da dadi wani yana masassara kamar shi ce wannan daci ruwan daci ne yanzu ya muce ruwan yake da daci a kai ne baka da lafiya saboda haka kenan in ka zo mutum yana kaza to matsalar daga mu ne amma a addini babu wannan cin ka saboda addini na Allah ne mu shar'antawa Allah ne manzannin Allah su isarwa suke kuma na rasul illa albara su isarwa ce suke amma mai shar'antawa Allah ne shi yasa Allah ce walau kana min inda ghairi la afala tadabbaruna alqur'ana walau kana min inda ghairi la ila wajhi fi ikhtilafan kathira inda daga wajen wani ba Allah bane ya kasa musa bane wannan kuma sabanin da kake ga malamin fiqh ya ce kaza wani da ake faɗi ai da kai daidai ce yanzu nan gurin shi malam ya ce in har mutum fa'in shafa'a zairar takabiri in har wani ya zo da wata kalima ya maimaita ta so biyu ba kabbara ba latu ji tsoro ikama ya ce ikama shi matsayi ba don zo na ban da amsata kaga muna da amsa saboda ya akwai asali ikama ba ta zama ba ikama ya da manzana sa sai karantar da ita to kuma ga asali ga inda aka samu kuskuren ga inda ya dora a kai kuma shi yanzu wannan ba safon Allah ne lada ma za a bashi saboda neman daidai ne man man istihada fa asaba falahu ajran wa man istihada fa akhta falahu ajran wa wanda ya istihadi sai dace yana da lada wanda ya istihadi kuskure lada daya to shi yanzu wannan malami Allah cikin shi da rama da ya hudu wannan shi ba ba za a ce bayan sa amma kai yanzu da aka gaya ma da ka zo sai ka ce a'a gaskiya ne wa mai iziya ga abin da ya ce ana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ni mai iziya ga inda yace to kai yanzu da ka bi ma san rai kai kuma kai sabo ta ci inda abin yake Allah sa mu gani wala yatakallamu fil iqamati a iqama ba a zance wala yaruddu ala man yusallimu alaihi in kana iqama wani ya maka sallama kar ka mai da mushi kenan baka cire ba ka koma kai masa kai mushi magana yawwa wal musalli mai salla mukhayyar an ba shi zabi bayan an ya kuma ne salati halal iqama aw ba'daha bayan tsakankanin an ya kuma ne salati ya tashi dan yin salla halal iqama halin qiyama ay iqama aw ba'daha ko kuma bayan an gama iqama yanzu nan muna cikin masallaci kana da zabi ko dai da an fara iqama ana iqama ka tashi ka tsaya ko kuma bayan yi da iqama ka tashi ka tsaya kenan in kana mi kana cikin masallaci in kuma limai na cikin masallaci in liman bai nan yanzu ba tashi ba za mu yi matsayin tsaye mana jiran liman annabi sara sai ce idan ku yi masa salatu fala ta umu hatta tarawih ya kai kama to kar ku tashi ku tsaya sai kun gani saboda ai tsaye sai mu gaji da tsaye to yanzu kuma baka tashi baka tsaya sai ka gare ma in liman yanzu ya ka tashi amma yanzu liman yana ciki aka yi kama ko ka tashi yanzu ko ya kida ko ana yi baka da matsala ta nan wannan mas'ala za ku ga ita ma mas'ala ce khilafiya amma wannan shine abin da yake daidai da ambata fasalin fi shurutis salati wa alaikum salam hmm eh hmm na to فصل في شروط الصلاة شرطا صلى شرائط الصلاة أربعة شرطا صلى حدني أكت شرطي شين ما يلزم min adamihi adamu wa la yazam min wujudihi wujudun wa la adamu bi abinda in babu shi babu ibada ba dole ba kuma in an same shi an samu ibada yanzu kaga alwalla shar'i ce ta sallah kenan in kai sallah ba alwalla sallar ka ba kai ba amma zanen kai alwalla akwai sallah a kenan shi shar'i abinda inda kwai shi ibada take in aka rasa shar'i cikin abu kenan babu babu ibada shara'itu salati sharuɗan sallah arba'atu taharatul khabathi tsarki na khabathi najasa da za ta taba mutum taharatul khabathi najasa da za ta taba mutum an tawbi anin tawbi daga tuhar mutum wal badani da cikin shi wal makani da inda yake ibtida'an wa dawam farko da kuma har cikin sallama kenan da mutum zai zo ya salla a cikin shi da kwai bawali kaga sallar shi wata yi ba karan farko ma tun daga farko ba ta yi ba wadawaban kana cikin sallah sai aka watso ma bawali to yanzu babu musalla sai ka katse ta ka gani shine ibtida'an wadawaban saboda haka kenan a anan sawabi daga tuwa wal badani da jiki wal makani da gurin labudda ya zama tuwa babu najasa gurin sallah babu najasa jiki babu najasa ibtida'an tun farko ma wa dawaman da kuma cikin sallah wa taharatul hadathi da kuma tsarkin hadathi ibtida'an wa dawaman shi ma ne ibtida'an lokacin farawa wa dawaman da kuma har ƙarshen sallah fi kulli salatin zata ruku'in wa sujudin wa ghayriha a kowace sallah mai ruku'u da sujada da wani wannan ma'ana labudda ya zama kan mutum ya fara sallah kar ya zamanto ya yi hadasi inda za ce mutum ya yi bawali kaga dole he ya kama ruwa karan farko go to yana cikin sallah he bawali ya kubce mai babu sallah yana cikin sallah he iska ta huta babu sallah sai dai fa in wanda yake da kenan yauyau ne na bawali ko kuma iska ko kuma bayan gari to kaga wannan shi kuma ko da bawalin yana zuba shi ai larura ce in ka ce sai ya tsaye to ai dai ba zai sallah ba sun da ai bai iya kwantoron ɗin bawal ba zai iya rike shi ba to tun da ba zai rike shi ba in ka ce dole sai ya tsallaka da wannan to kenan ba zan ce ya sallah to shi kuma wannan larura ce sai dai kawai abin da zai yi sai sa abin da zai tare bawalin ko mesa ka gani ko bayan garin misali ka gani to wannan ko da yana sallah kuma abin yana zuba wannan zai Allah Allah subhanahu wataala an samu da nan saboda haka kenan wannan sharadi ne a sallah sharadi kenan na farko tsarki kun ga ni'imar musulunci da kyawun musulunci ba a yarda ka kusanci Allah subhanahu wataala a tatarrafe da koyar amma da jasa amma dan ci hannun abun ma yanzu idan ma ake a wallahi kafiri yanzu shi akwai ta arwalla ba wace arwalla kawai haka zai damfara mai shi a ganin aka je wurin ibada imana malami ne za ka samu mai karantarwar ya zo a cikin mota shi da giye shi kiristoci yau mine ne wani da giye shi ko na kwakwada mai shi za a yi biki a ka alade a dan kare a yanka a ci alharifa aladen na alittafin su an haramta shi ba ko wani abu ne kakkace suna su halaka ne mu ne a'a asali su ma an haramta musu shi asali an haramta musu shi saboda da ka'ida ta haramta abu duk abin da aka shafe wata halitta aka maida shi zuwa ga nau'in to zaka ga an haramta abu abin da aka yi umarnin a kashe shi an haramta abu abin da yake cin naman mutu abin da yake duk zaka samu wani to kaga asali akwai halittun da aka juya daga bil adam aka maida su jinsin alade da birrika to zai biri da alade ya zama haram a ƙa'ida ta musulunci to ba fa halitta musu ba ka yace cikin littattafansu alabi halaka ne ko kuma kai ka ce kamar an ce musu su a nasu addinin ashabiya amma da kakar tsarin musulunci mu idin mu ma bautar Allah ne amma su idin sun ya taso saban Allah shan giya lalaci fasikanci wace kaɗe-kaɗe da raye-raye da wani ne biga wace kwace gwamna kaga sai mu gode ma Allah wannan kuma shi ya jawo suke ta wani hasada kai ka taba ga ko dai wanda bai da addini ya san shan giya ba abu bane mai kyau kuma bai dace da abin nan ba ko wanda bai da addini ya san zarace zarace ba abu ne mai kyau ko wanda bai da addini saboda fitra ce to amma kaga me su addinin su kai ka ce a halitta musu babu malami babu jami'a to wannan abu ne suke mana hasada saboda mu tsara addinin mu zaka sai kai arwanna ka kimtsa kai kaza ka kusanci Allah subhanahu wataala kaga yanda abin yake kenan tsarki wannan sharadi ne duk wanda ya tsalla cikin shi da najasa da ruma shi da najasa ka gani eh tubabin shi da najasa ya sake tsalla duk wanda ya tsalla bawali yana wuta ko yayi bawali ko yayi abin da bai ya sake tsalla na biyu satrul aura sai kuma lullubi a tsiraici bi kasifin rihin tsiraicin kuma bi kasif da abu mai kauri shi wannan kasif ɗin bi musallasa da sabon ake karantawa wanda ake ce ma ca da hausa galibun shi ne kenan mai ne mai kauri tuba dole ba a yi rabo ka zo sallah da wata sharan-sharan irin riga ana ganin jikinka a wannan yau ai ba ta rihe jikin ba to tun da ba ta rihe jiki ba kai da kana da kaya ba duk daya ko kuma ka zo da kayan sun dame ka to ai su da babu da daya ba ya rabo da wanda su ake kai shiga ta kamala ka sa riga ke na wanda ba sharan-sharan ba shi ne ta zama mai kauri mace ce ko namiji dole haka to amma su waɗancan hannun ƙaga tsarara ma ya si kawo su da rosu su tsarara ma ya si saboda dama fa ba wai addinin bane kar ka ce wai kiristoci ka ce wai addini wa suke ma addini me addinin da suke shin annabi isa alaihi salam bai zo da sallah ba ya maryamu qulti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raki'in وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا an amu wasiya in yi sallah annabi isa ce mai sallah wan zakata in ba da zakka matsar ina rayuwa barran biwa da ti an sa amma mata biyayya to amma ya kake ga mutane da za a yi ta mushi wahala in ya girman ka kuma sai kai ka gidan tsadi mu kuwa musulunci ka kai uwayen ka gidan tsadi ko ka watsar da su kai da jin daɗi ka kare har abada ko lalatacce ya san kai tsinan ne ko lalatacce ya zai gaskiya ne wa da bara a buta da shi musamman da mutumin da ya rena uwayen shi kuma dama shi ne ka'ida ba ba a buta da wanda ya bankare wa uwaye saboda shi azabar Allah za ta iya kama shi kowane lokaci to yanzu kuna abokanta tare da shi wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar kar ku karkata zuwa ga wanda suka zalunci kawunan sai wuta ta shahi yanzu kana tare da shi shi kuma ya kangare ma uwayen shi to matsalar ne kai ma sai ta shahi ka matsalar da za ta same shi to an yi zama lalatacce da kumshin shine sai da wuyu shine waye da aka damko shi almarbu aladi da khalili in ana neman shi ma kai za a shako ya an samo shi sannan an bincika a saka ka in yi wata aika-aika ya gudu to kai za a shafu duk inda yake sai kashi wannan a duniya to ku a lahira ma almaru a lahira tsariri wa ya bai abdu zalimu a lahira da yake kula ya laita ne ta kasu ma rasu da sabila ya wai na ta laita ne lam an ta kasu fulanin kalila na kada a zalla ne hannun tafiya ba da yi wanda ya zara cikin zai ci zai ta ya ce ka dama wani a duniya ba rike shi ba aboki yanzu gashi ya bazar da ni ina ma damawa da kaza kaga saboda ka'ida inda yake shi ma a nan gaji to kale ka nan isa ya ce farran biwa da jati Allah ya sa ni in zama ya umarce ni zama mai mamun mata da to amma su suke da gidan tsaki su suke da kaza su suke da kaza musulunci ya yi annabi isa ne kuma ya karantar da su in ka kai shekara ko in yi ɗaya kai shekara sha takwas ko ɗaya ta kai a rabu da ita maryam alaihi salam kafala ha zakariya annabi zakariya ya rene ta musulunci kafara ake mata har sai an mata aure amma in ya ta kai shekara 18 sai a hujja ta da gida dakin ganin damar ka ne ka kawo kare akwai wanda ya ce da ta kai 18 aka zo da aka hujja ta sai kawo kare shi ya sa a dakin da ta idan aka sallame ta eh in aka kai 18 ko mace ko namiji yau kai yanzu wannan matasan ma da suke kwaikwayon nasaru a yi ƙaryar banza ce suke shi nasara in ɗaya kai shekara sha takwas an yi haza fira ku bai ne wani ci ke da an ƙari kaje can kai za ka rike kanka to kamata tun da al'adun da sauri suke bi wanda ya kai shekara sha takwas ya je ne mutuwan shi ta gani kama zai karanta ne mutuwan shi take yar ganin burge na in kin kai shekara sha takwas ke kaɗi gaban ki shi su tura shi ne ƙa'ida ka gani to kaga musulunci dole ya zama tufafi wanda suka dace kuma shi ne abin da ya da kai yaushe aka bayyana da tsiraici zai zama ado kai ka taba ga bayyana da tsiraici zai zama ado وستر الأمر بكثيف بمثلث أي غليظ وأورة الرجل سريت النمج من سرته daga cibiyar shi ila rukubatihi zuwa guyoyin shi daga cibiya zuwa guyoyi wannan ko babanka ko ma'ayyarka haramun ne saka wannan daga cibiya zuwa guyuwa saboda nan sanar sai ta alfaqidu awra in ka bar cinyarka ake gani to ka bayyana da tsiretin ka mai mai karki daga cibiyarka zuwa nan ko baba ko ma'aiya ko mutuwa kai ma'aikinka zai ma wanka ko ma'aiya dole dar mama sardeti daga nan zuwa nan haramun ne ya ga sardetin ko ma'aiyi ko ma'aiya ko wanda ba bambanci ko wace ce ko ke namiji ne sai fa inda darura ne ake da shi dan kakka mutu da shi dan kan mutu ya mutu kakka ce to likita ba to ai ba ka barka mutuwa za ka yi kenan dan saboda a ce doran gari nan gurin sai a yi maka wannan amma matsar ka zama baligi ba zance wannan maga ya kaga matasa ya kaga wani ya dan sa dan wando na balo tun daga gida ya fita ba kumiya ka gani ya fita yana gudu ba kumiya kuma wani aka ce ne ya dauko ba gadabi ko kaza a je masallaci ko karatu sai dinga jin kumiya shi yanzu ai sai je karatu amma yanzu bai jin kumiya rabin cinye shi a yi ne rabi a wannan zai tafi tabalan shi wani ma zai kwabe rigar gaba daya kaga daga cibiyar zuwa da duka ga shi da afili to balantana wannan masu kwaikwayon su abinda ba su gane ba shi nasara allah mai ce mana su kamar dabo sai allah ce kai balhum amal su sun yi dabbobi zama ba inhum illa kal an'ami balhum amal allah ce su kafirai in kana so ka ga misalin su sai ce kamar dabbobi su kai sai allah ce ba ma wai kamar dabbobi ban ga musu dabbobi sun yi sa'an kai sun yi dabbobi zaman tawafa tun sa karkaru marasa kalmaru sau da abubuwan da suke akwai dabba da mabata ne balon masani kuma sai ka zama da su kawai ta bar shi ko kahurin ne ga yamaki ka gan za su yi wanka guri ne kawai sai ya kwafe maka ka kawai ta shefa ruwa zai zai tsara da idan ba wai kafiri wai shi tsere shi wajen shi a haka in ba mahaukaci ba kahuri kai ka zo da sirkinka da ɗiyarka da kai da uwar da waye ya ganshi da shi ɗan kare son in shi su shiga cikin fisil ko ana wanka haka kawai kai dan Allah in ba biyu ko jaki yayi haka ko jaki ne ka sai yayi haka da wanda zai amma ɗiyarka ko sanin yayi ɗiyarka da kai da matarka har ƙarshen ta ma haɗuwa shi sai haɗi kawai zuwa saki ruwa kawai a shiga kowa da kare son in shi da wannan kawai ana wanka ciki to kai ba kafuri ba waye zai wannan kasanta sasa sai wanda bai ko a dabbobi da kai dabbar da tana da kishin da ba komai bane ba ta ci ba da ko a dabbobi to kuma yake cewa waɗannan suke birge ka kowane sakarci suka ga kafirai sun yi su ma sai su ya koko shi kenan ka ga mutum yana kan zama da ka gani ka ga mutum ya sako kwamta wani ya yi kaza washe kai ina ga waye kana cikin wahala da talauci da gine-gine ma suna rubzo mana muna mutuwa gine-gine ma suna rubzo mana dawa maka yanzu talauci da wahala da tashi ina kai abin baka an kara ba sai dare yayi kawai shikenan ya zama to ta kare ma kowa da ya ci gaba an tsari kawai sai dilin zunubi kaga wannan ba karamin abin nan bane haka su ma zaka ga bangaren mata Allah ya suturta ki ya rufa miki asiri ki sa tufafi na kamala na sutura kin yi kwarjini kin yi haiba mutanen kirki lokacin za su arme ki amma ki zo ki wulakanta kanki ki dinga ga ki cewa ke kin waye to ke abin da to wace mace ce bayan da kike bata ki ke kadai ce mace da sai kin bayyana ma mutane kin dinga Allah kanki kaga akwai rashin hankali shi ma cikin wannan abin da rashin seti to in uwaye ba samu saiti ba dole ba za su iya saita iya musu ba kan wata amma da zarar shi yaro ta yana karami ake koya mai kumiya ya san kumiya yanda ko karami yaron da ka saba ma da kumiya abinda za ka yi yawa daga matasan mu suke yi to za ka samu cewa yara masu kumiya yan ƙananan nan ba za su yi ba akwai yaron da ka ce mai wuta ba riga ba zai wuta ba bayan da mai wuta ba riga a gan shi kuma bai wuce ba ɗan shekaru kaɗan saboda ni an saba mashi kunya yana jin ya san jin kunya to kaga tabi'a ta musulunci ke wa aurata rajul min surati daga cibiya ila rukubati ita ce mafi girman aura wa auratul mar'a al-hurra tsirecin mace wadda take diya ba baiwa ba ma ajnabiyin a tare da wanda yake ajnabi wanda yake ya halitta ya arme ta ya ka ce ajnabi shine wanda a tsakanin su da kai arziki wanda zai iya armanta kaga a nan gurin babu zancen yan wa da kane ko yan kaza saboda akwai arme tsakanin su jami'u badaliha duk cikin ta arme gani illa da wajen hawa kafai kawai sai huska da tafi huska da tafi shi ma huska da tafi ba hau ruka masa ido ba za ka yi sai za ka arme ta ko don ka gane ta shi da ko dole saboda ka san wace ce za ka arma ka ji wa abin da ake zance waɗannan abubuwan su ne ko ne ma arme ka zo ka wannan ne to kaka yanzu ka gani to ka je yadda ka'idar take yanzu in mace ta zama haka na akwai wani mushkila yana ƙarni ta faras amma haka kawai babu kan gano a yi tashar makuwa kawai ana tabarar jirjahil ya turbuwa kuma ka ga baba bai da uwa bata da babanta kishin biyar ta ɗaya ce ta fita ba kan gano kaiwa kana gani kanwanka ta fita ba kan gano wance yana gani su kafaran da suke yi ya kake gani sai ka ci in kana bibiyar jaridansu ɗaya uba ya faɗa ma da dama su farans abu ne wanda yake ya ya an gaji ma da wannan kawai ubanni har an sa duka mai tsanani ubanni suna ma ɗaya su fyaɗe saboda ni saboda yau da dama tsarin kafiri bai ba yan uwa wannan ba a zancen ma yan uwa ba a zancen ma su ma da yawa zaka ga daga wasu da koyan da neman gurin ga wani sai a turo mishi yan uwa shi ko kan saboda dukkan su ba su damu ba babu tsantsaniya ba duka yanzu nasara wanda in ya ce ta isa shekarun za ta zo ta kawai da wani kato a shigo gidan ya gada ma gaira a dan ya gada ma kawai a huce ma kai dan tsurku ne magana ma bai kuma ka je kai kara sai a mara ma kyaure a zutsage ka a wulakance ka kai ka faso eh ka gani a ce ka tauye mata yancin ta da abin Allah ya tsara mana rayuwa mai daɗi muna cikin ni'ima muna cikin jin daɗi kawai za mu je mu bar ni'ima ta kubce mana kai akwai abin da ya fi wannan tsarin ya tana jin kumiyar ka tana jin kumiyar wancan kowa na jin kumiyar kowa a sarkin ka bai iya daga kai ya kalle ka da kumiya da mutunta a tsakanin kowa yana girmama kowa zancen da ma na bin nan ba za a yi ba a tsakankani saboda ganin mutuncin juna da kumiyar juna akwai ɗabi'a da ta gama ka gani to duk hasada da kaga kafirai ba suna jin haushin musa saboda wannan tsarin ne da gare mu to kuma kokarin su ya za su yi su raba mu da kumiya saboda da an cire kumiya an kare kuma an koma rayuwar shi ne za ka ga illa kwan ne a kirkiro wannan abu su kawo kuɗi an fahimci mu talaka ne kawai sai a samu wasu fasikaicen da wasu karuwan da samu kawai sai su kirkiro ta furushi su ba wai wani gwamnati ba ne kawai wasu yan iska ne wanda ta kare mu a can turai kawai sai su kirkiri wata kurojen su da mutanen banza sai ci ai a afirka ana tauye mata mata ake sai su kirkira kawai a tattara kuɗi tun da mu talaka ne sai a zo sai a ce to gashi ana so a lafal a dinga koya ma yara su san yaya alaƙa da take tsakanin jinsu na guda biyu tsakanin ma'aurata so ake yara saboda tun suna yara da kuke gama suna ɗan faɗuwan nan kamar damuwa ce ya ka shigo yarinya ana wasu ana faɗin wasu abubuwa shine kamar sai ta damu shine sai ta faɗi sai ku ce aljani ne wai kamar wai in an zo ana bayan ne aka tabo wani abu ta alaka tsakanin ma'aurata to wai shine yaran sai su samu damuwa to wannan damuwar wai shine sai sa sai sai yake ciki su mai to yanzu ke ne ya sa a koya musu su san duk abin da yake faruwa ɗin nan tsakanin kar su ji damuwa tsakanin ka ji wani dabarar da ake to yanzu da an zo sai ga wanda za a zo a koya ma yudan Allah kai in ba ma sakarcin kafin ba to ko dabba za ka koya mata ga yadda za ta yi balle ɗan adam to shi ne baya zuwa karar ɗaliban sun wasu suna ɗan rage fuska yara wasu suna ɗan yin kumiya wasu ana faɗi suna sokiyo suna sai an yadda aka yi aka sa musu wannan jin kawai abin ba komi ba ne ba eh kowa kawai sake kawai abin ba komi bane ba kuma a lokaci dai an hada maza da mata kuma matasa a farkon shekarun girman su to kuma sai a yi takuwar da wani to su ake wai wa dulo ta furu na kama kafin fatilu na sawa yadda badala da barna da kasamta da wai duka ta jangole musu a can to ya zai a zama ɗaya kawai wani ko ba ko yi su wai tsaunar da armi fasada kanka ce to me ribos da za su zo su yi ta zuba kuɗi a ribar tasu saboda kawai ku ɓaci a zama ɗaya shi ne kawai ribar kare ne to aka samu kuskure da an zo aka zuba ma hukunci kuɗi mai yawa kai kare da an tura muku wasu ma kudan kuɗaɗe an ne kamar sanda yake kula da ma an zuba mai wasu ma kudan kuɗaɗe mu shirin da za su yi su ma an ce a kullum za a ba ka wasu jika ashirin kai lissafi kaga a wata za ka samu wasu ɗari uku ɗari uku ɗari biyar ba tare da baka ankara cewa ba duk mara rayuwa ka ce karshe wannan ɗan abin tsamanin ne kalilin kalilin to sai ka ji ana abun ba komi ba ne abun ba ne a komi dole sai an tutse kara na alkiyama kana da gudunmuwa ce wanda suka gurɓata al'ummar manzala su ne za ka ce ma manzala su san kana da wannan alƙawari kame kuma arzikin da Allah kurtawa baka mutu ba sai ka ci sai dai kawai kai ne za ka yi haɗama ka ce ko ta yaya he ka yayi mu sai ka ci to amma arzikin ka baka mutu ba sai ka ci in ka kisa dangana kuma sai ka je kana ta rige-rige ta hanyar haram amma inda kai haƙuri ta halaka zai zo wata kus don kai rige-rige dama kaddara ya ka same shi yanzu to kaddara da aka ma ka same shi amma wasu zunubin wancan na hanyar da ka duka samu kuma yana nan Allah kare Allah kyauta ta ɗabi'un ya kare imanin mu wani subhanahu wa ta'ala kare bayan mu dukkan wanda zai nufaci al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallam da ne ya fatawa da gurfatawa ubangi subhanahu wataala ya maida mai kai da shi Allah kare addinin mu ya kare imanin mu ya kare ɗabi'un mu daga tattu ya rabbal alamin ubangi subhanahu wataala ya tabbatar da mu da matasan mu sa tirba wanda take na gaskaci ya rabbal alamin bayan wancan fatara da muka akwai rasuwa na ma'aikatan ustaz dudu wanda a satin da ya wuce shi ma aka nafi ya abin da sai mu sashi cikin addu'a Allah ya cikin shi da rama Allah sa ya huta Allah kuma ya sa shi da ya karshen wahala kenan bangi subhanahu wa ta'ala ba mu kikkiawan zukurta ba su Allah subhanahu wa ta'ala ba su dangana da lada hakuri na rasa shi ya rabbal alamin mu kuma da muka sura Allah subhanahu wa ta'ala kai ta karshen mu Allah subhanahu wa ta'ala sanya a cikin da kace mu kuma ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اللهم أحسن عبادنا في الأمور كلها ودينا وفي الدنيا وعذاب الآخرة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك